ubaidullah jami'in hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga shahadin zuhuri ya karbo daga wata ibn zubairi ya karbo daga aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malaman ke cewa wannan isnadin yana cikin mafi ingancin isnadin da suke kaiwa ga aisha ake ibn shahabin ya karba daga wata ibn zubairi shi kuma daga aisha ko kuma ce a shahabun wata ne shahabun wata ne ya karba daga wata zubair da ko aisha to cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah a masallaci wata dare aka samu wasu mutane suka bi shi sallah suka yi sallah da sallar sa sannan sallar a kashe gari ma daren da yake kashe gari ya sake yin sallah sai mutane suka yawa mutane suka zo da yawa jin cewa a jiya an yi sallah da wasu a masallaci sai kowa ma yi kokarin zuwa sannan suka haɗu a dare na uku ko dare na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ba gare su da gari ya waye yace da su na ga abin da kuka yi na ga taro kudin da kuka yi dan ko za a yi sallah ba abin da ya na da fito sai ko dan na ji tsoron kada a faranta sallar nan a kan ku ta koma farilla ce a kan ku wannan koya akwai a watan ramadan alkali abubakar wato bakin ladi yake cewa ta yiwu ya zamo allah ya wahayi ga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa idan ba aka ci gaba da wannan sallar in ya ci gaba da yin sallar nan tare da al'umma to allah zai faranta a kai ta yi kuma ya zama masa ya zaci haka ne cewa wato wato idan wato duk abin da yake misala ya haɗiya da dore a kansa bisa cewa tsarin sai an haɗu da jamsu da yawa za a yi in dai ibada ce to sai Allah ya kafara ta wannan ibadan akan al'umma to Ubaidullah ta mun hadisi ya karɓa daga Imam Malik ya karɓa daga Ibn Shahab al-Zuhri ya karɓa daga Abi Salama ta dan Abdurrahman ibn Auf ya karɓa daga Abi Hurairah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kwadaitarwa akan tsayuwar wata ran ba tare da ya ce dole sai an yi ba ba cewa ya dole sai an yi ba amma dai yana nuna lalle abu ne mai kyau a tsaya a yi yana cewa wanda ya tsaya watan ramadan ya yi ibada don ba da gaskiya da neman lada wajen Allah gafarta masa duk abin da ya gabata daga laifin fukarsa ibn shabi zuhuri ya ce sai aka karɓi ran manzo sallallahu alaihi wa sallama alhali lamari yana bisa wannan tsarin wato kowa sai ya sallarsa shi kadai a gidansa sannan lamarin ya ci gaba da dorewa a haka sanda sayyidina abi bakar siddiq yake khilafa da farkon khilafan sai da na umar ma da ya zamo ana yi ne daidaiwa amma daga baya zamanin sai da na umar radiyallahu ta'ala anhu wato daga baya sai ya zamo ya haɗa mutane bisa limancin ubayy ibn ka'ab ya zamo shine yake musu limanci abin da ya zo a game da tsaye watan ramadan ubaidullah ya haya yi min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahab zuhuri ya karbo daga umar ibn zubairi abdin bin abdin alkari daga abdul shi kuma ya karbo daga abdurrahman ibn abdin alkari cewa shi abdurrahman ya ce na fito tare da umar ibn al-haddabi a watan ramadan mun fito zuwa masallacin sai ga mutane ƙungiya-ƙungiya daban-daban wani mutum a samu kadai ne yake sallah da kansa ba wanda yake bi da shi wani kuma a samu shi yana sallah a samu ƙungiya jama'a masu sa sallah da yake sai sai na umar ya ce na rantsa da allah hakika ni na ga cewa ina ganin cewa da a ce zan haɗa wayannan musulman ɗaya da haka din ya ji a ce gaba ɗaya abu liman ɗaya ai ya fi wannan da ake kungiya kungiya wasu suna daiwa wasu mutum biyu wasu mutum uku wasu mutum bakwai wasu mutum goma ai gara a haɗa ai gaba ɗaya fa jama'a sai ya haɗa su ga ubayy ibn kadu wato sanya ubayy ibn kadu ya zama shine limamin sa ibn hajar yake cewa ta yi abin da ya sa sayyidina umar yasa ubayy ibn kabin ya zama shine limami aiki ne da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake cewa wanda ya fi karatu ko wanda ya fi sanin qur'ani a cikin jama'a to shine zai muhimmanci shi ko ubayy ibn kabin a sahabbai ba wanda ya kai shi a wajen karatun qur'ani a wajen sanin qur'ani to yace sannan na fita tare da wa sayyidina Umar wata daren alhali mutane suna sallah da sallar lemansu sai sayyidina Umar ya ce ni'matul bid'atu hadhihi kai amma wannan tsari sabo da aka dauka yayi kyau wannan sabon tsari da aka dauka yayi kyau amma sallar da ba da wuri kuke ba sai bayan kun yi bacci ne kun farka za ku zo da ita ya fi daga wadda kuke yin ta yanzu wadda kuke sai kun yi bacci za ku yi ta fi daga wadda kuke yi yanzu yana kun a sallah ƙarshen dare mutane sun kasance suna tsayawa a farkon sa ne wato sallar tarawi wadda ta min hadisi ya karbo daga imamu malik ya karbo daga muhammad ibn yusufa ya karbo daga sahibin yazida cewa sahibin yazid ya ce sidra umar ya umarci ubayyar da karin da kuma tamimar dari su ringa wa mutane limanci raka a goma sha daya wato a raka a goma sha daya ya ce ni'ina amma liman sai yakan karanta a raka a daya ya karanta ayoyi ɗaruruwa ayoyi ɗaruruwa a raka'a ɗaya har muka zamo sai mun dogara da sanduna saboda yadda ake dadewa a tsaye irin yadda ake dadewa a tsaye ba ma sallama ba ma gama sallan nan sai ko alfijir yana dab da fitowa sai ko alfijir yana dab da fitowa wani lafiya min hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga zilim da ruman cewa zilim da ruman ya ce mutane sun kasance suna tsayawa zamanin sai da umar abdul haddabi a watan ramadan wa 20 rakatan da raka 23 wato raka 20 tarawi raka uku kuma a shafa'i da wuce wato daga baya da mutane suke ga cewa sosai wannan fata yawa addade addade sai an karanta ɗaruruwan ayoyi kafin a ruku'u sai wata yawa sai aka ce to bara a rage amma a ƙara ruku'un da sujjada shi ne a maimakon goman da ake da can aka mai da ita ishirin a maimakon goman da ake aka mai da ita ishirin ita ma kenan wato da tabbatar wasai da na'umar maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin min ba'di ashe wanda ya tarawun raka'a ishirin ba za a ce ya yi laifi ba ya koyi ne da sunan sahabbai sahabban da manzon Allah yake a yi koyi da su in an yi koyi da su din daidai ne sun ji duk wanda zai zo daga baya fahimtar dalilan da suka sa manzon Allah shi baya yin ƙari a kan ra'a goma sha ɗaya ko sha uku a wata ruwaya. su da suka ce a a mai da ita raka ashirin din sun fi duk wanda zai zo daga baya fahimtar wannan dalili shi yasa ni daga baya ya zo ya dinga cewa yau an kai ashirin din ka saba da sunna ba an ce ma za da rasulullahi ba to ga gajeriyar fahimta ce irin tasa bai fi wa'annan sahabban sanin manzon Allah ba bai fi wa'annan sahabban sanin tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Ubaidullah ta min hadisi ya karɓi ga Imam Malik ya karba daga dawud ibn husaini cewa shi ya ji abdurrahman ibn abdurrahman ibn hurmuz al-araj yana cewa ni kan barci mutane ba sai ko alhali suna la'antar kafirai a alkanutun da ake a watan ramadan wato kenan suna yin alkanutu a wutiri a tsayuwar ramara shi yasa shafi'awa ko da yake su suna ganin ba a yin alkanuta a wutiri amma suka ce a watan ramaran a raka a rabi na karshe sha biyar ta karshe a iya yin alkanutu a wutiri malikawa ne suka ce a ba sai wata ruwaya wadda take rauna kwarai a wajen su wadda su ma a ita ruwa sun dace da wato cewa da shafi'awan a cikin cewa a rabi na ƙarshe daga watan ramadan a iya yin alƙalutu a wutiri to ya ce mai karatu yakan karanta surar bagara a raka takwas a raka a takwas yake gamawa da surar bagara wato yanzu ke wajen biyar kusan biyar amma a raka'a takwas ya zama kowace raka'a kenan ana karanta fiye da nufi kowace raka'a ana karanta fiye da nufi kenan idan har ya tsaya da ya raba ta raka'a goma sha biyu mutane sai su ringa ganin kai ai wannan ya sauƙaƙa wannan ya sauƙaƙa bai bari an dade a tsaye ba wani lafiyar hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abdullahi bin abi bakarin yace na ji mahaifina a bai bakar min amur min hazmin yana cewa kasance muna sallama wato muna gamawa daga tarawi a watan ramadan fanaf da ajilul hadama mu ringa cewa si mana hidima to Allah si maza su kawo abinci si maza su kawo abinci dan tsoron kan alfijir ya keto wato ba sa gamawa sai dab da fitowar alfijir Ubaidullah da Yahaya hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karba daga shamin ruwata ya karba daga mahaifinsa zuwa zakawan shine a ba amrin bawa ne na aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce idan ta mutu shi ɗa ne shi ne ta yanta shi ba daga mutuwarta in ta mutu to ya zama ɗa matuƙar rayuwarta shi bawa ne amma yana zuwa ya zama ɗa shi ake kira tadabiri tadabiri shi wannan bawan nata ya kasance yana tsayuwa ya mata sallah ya mata limanci a watan ramara malikawa suka ce ai wannan ita ce babban hujja akan cewa mace ba ta limanci ko a sallar farilla ko a sallar nafila ko ga maza ko ga mata aisha ta fi wannan zakawan din sanin addini ta ce shi zama da manzo sallallahu alaihi wasallam amma duban cewa mata ba sa limanci shi yasa take sassa wannan bawan wanda bai kai ko kaɗan kamar da shi kamar ita ba amma kuma ya zama yake mata limanci da ita da sauran mutan gida da ita da sauran mutan gida shi yasa wannan hadisi babban hujja ce ga su malikawa shafiyawa sun tafi kan cewa a mace ta iya limanci a sallah ta nafila amma fa ga mata kamar ta ba ga maza ba limancin amma ga mata kamar ta to abin da ya zo game da sallar dare wanda ta min hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga muhammad ibn munkarir ya karba daga sa'id ibn jubairin inda hurira shi sa'id ibn jubair wanda ya cikin manyan tabi'ai mai wasu suke cewa ai duk a tabi'ai ma ba kamar sa imam ahmad yake cewa sa'id ibn jubair an kashe shi lokacin da duk duniya da bukatar ilimin sanda aka kashe shi duk duniya na bukatar ilimin sa wato shi sa'id ibn jubair hajjaju ne ya kashe shi shi sa'id ya ko hadisin daga wani mutum wanda yake tajje ne a wajensa irin wannan shi ne ta'adili amma da sigar ibhari bai faɗe ba amma dai ya ce ya yadda da shi to malama hadisi da yawa suke gani irin wannan ta'adilin bai wadatarwa domin dan shi ya tabbatar da cewa yadda je ne a wajensa amma ya faɗa mana shi ko wane ne ma dan mu mu gani ta iya zamo waɗansu sun san wani abu game da shi mutumin wanda shi bai sani ba shi yasa ashe da hakkinsa ya sani wasu suka ce a kamar irin wannan wanda yake da dalili da sa'idin mujbahirin ya iya ɗauka a kan cewa hujja ne wasu kuma suka ce a an tabbatar da mai shi sa'idin mujbahirin masalan ba ya ruwaya sai daga waɗanda suke fitattu a da lai shi kenan tun da ya ce da ya yarda da shi duk da cewa bai faɗa ba ai za a ɗauka da man bisa al'ada sun yi ruwaya daga waɗanda suke fitattu a da lai to annahu abaru cewa shi wannan mutumin da yake daidai ne a wajensa ya bashi labari cewa Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallama ta bashi labari cewa manzo sallallahu alaihi wasallama kala ya ce ma dini mulkin ba wani mutum da zai zama yana da sallah da daddare amma kuma wani dare duk dare ya saba yana tashi wa'annan sallolin amma wani dare sai Allah ya kaddara bacci ya fi karfinsa a kan tashi wato da ya kwanta bai samu tashi ba sai ko bai ya rubuta masa ladan wannan sallar tasa wannan baccin da ya sai zama sadaka ne ya zama a rubuta masa sadaka ne wato kamar Allah ne ya yi masa sadaka da wannan baccin aikin duk da kake min kullum yau ka je na ya ce ma ka huta amma ladan da zan baka zan baka ya masa sadaka da wannan baccin wa da sani an malikin wai da lati min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abin narri balaran umar ibn ubaidillah ya karbo daga abi salamata dan abdurrahmani shi kuma ya karbo daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa aisha ta ce na kasance na yi bacci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alhali kafafuna suna wajen alƙiblarsa inda yake sujjada idan zai sujjada yakan ɗan shure ni kaɗan sai in janye kafafuna don ya sami inda zai sujjada wato nawawi wannan hadisi wanda suka tafi akan cewa taɓa jikin mace bai warware alwala sun kafa hujja da shi amma wato yawan malamai kamar malikawa kamar shafi'awa wanda suke ganin cewa taɓa jikin mace na warware a lura suka ce a ai taɓa ta din da yake da zani ne da mayafi a cikin da ya sa fauka ha'ilin murmushin matsari kamar haɗaɗiyawa da su dama gaba ɗaya su tafkar cewa shafar mace ba ta warware alwala ya sa wannan hadisin hujja ne a gare su hujja ce da za su iya kafa hujja da ita jajiyawa su suka kowa tsanantawa game da shafar mace dangane da alwala su ko ba da niyyar jin daɗi ya shafe ta ba kuma ko bai ji daɗi ba sun ce alwalarsa ta warware sun ce alwalarsa ta warware malikawa sun ta tsaya a katsaki da in ya shafe ta da nufin jin daɗi ko kuma ya ji daɗin sannan ne alwalarsa ta warware amma in ba haka ba alwalarsa ba ta warware ba annabiyawa ko ko da niyyar jin daɗin ne ko ma ya ji daɗin in ba zai ne fita daga gare shi ba ya zama tana nan ba abin da ya taɓa ta to idan ya miƙe tsaye sai in shimfiɗa miƙe kafafuna ta ce a sannan ɗakunan mu ba ba abin da fito ba zo a ciki ya shi ya sa ban san sanda zai sujjadar ba ban san sanda zai sujjadar ba kuma wannan kenan ya zama hujja shi kenan cewa kaga da ake yana kabbar ai za ta ji kabbarar ta to amma cewa shi mai sallah shi kadai an fi san duk kabbarar da sallah ya yi ta a koyi hatta in ba kabbara harama ba kabbara harama ita ce wannan ya bayyana ta ya yi ta a fili yake mustahabi bayyana da kabbara harama ga duk mai sallah matsayin mustahabi ne wanda yake liman ko shi kamar wajibi ne a hakin sama dan mamumai su san ya fara sallah su yi shi bayyanawa da sallama ta fita daga sallah sunna ce sunna ce amma sauran kabarbarin sallah wanda yake a amam ko wanda yake ne sallah shi kadai abinda aka fito daga gare shi ya koyi wannan hadisin hujja ce dan aya manzala sallallahu alaihi wasallam yana karan ne a boye ba a fili ba sai yasa Aisha bata san wani matsayi yake ciki ba a sallar sa dan idan da aka bara a fili yake yi ai da ta gane ko ba fitila to Ubaidullah Jami'in Hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Shami ibn Urwata ya karbo daga mahaifin Urwata ibn Zubair ya karbo daga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in gangadi ya kama ɗayan ku alhali yana cikin sallah to abin da ya fi kyale sallah ya kwanta ya bacci har baccin ya rabu da shi domin ɗayan ku za su idan ya sallah wa huwa na'isun alhali yana gengedi bai sani ba yadda ga ko yana da niyyar ya istighfari amma yi wa kansa mummunan addu'a maimakon istighfari tunda bacci yana ɗaukarsa ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ismail ibn abi hakimin ismail ibn abi hakimin yace hadisi labari ya isa masa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato wannan hadisin yanda aka kawo a nan daga ruwa shi ismailu mukaddi amma ya zo da ittisali yayin daga hadisin ruwa malik ko wani sa buhari ya rawaito hadisin ta fuskar kanani daga maliku daga shabir wata daga mahaifinsa daga aisha haka nan kuma buhari da muslim sun fidda hadisin ta hanyar hannun da kaddan daga shabir wata daga mahaifinsa shi kuma daga aisha shi yasa hadisin mutattali ne ko da yake wannan ruwa ne aka kawo mukaddi ruwa da misalin wannan mukaddi to cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wata mace da tana sallah da daddare ya ce wannan wace ce ne na ji duk tsawon dare sallah take ta yi wace ce ne ita aka ce hazi la haula haula ce etuwaitu etuwaitu ita gaba ɗaya ba ta bakin dare kwana take sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai so haka ba yi wanda ya ka gane cewa lalle bai so hakan ba a fuskarsa sannan kuma ya ce ubangi tabaraka wa ta'ala bai kosawa har sai ku kun kosa to ku tarwa kanku daga aiki abin da za ku iya kan ku ɗaukar wa kanku aikin da ya fi karfin ko aikin da zai zo yana wahal da ku ba haka abin yake ba ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga zaid ibn aslama ya karbo daga mahaifinsa cewa sayyidina umar dan haddab ya san ce yana yin sallah da dare gwargwadon yadda allah ya nufi zai har idan dare ya zo karshe wasan nan ba shi kadai yake sallan ba sai ya kashi duk mutan gidansa sallan sadece yana cewa da su as-salatu as-salatu a tashi ayi sallah a tashi ayi sallah ba wai sallah asuba ba a sallar dare sannan ya karanta wannan ayar wa murahalaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal amatu lit taqwa ka umarci iyalinka da tsayawa da sallah kai kanka ka jure musu tsayawa da sallah ka kula da sallah ba ba mu ce ka ci da kanka ko ka ci da wani ba mu ne za mu ci da kai mu ke ci da kowa Allah shi yake ci da kowa wal aqibatu lit taqwa wanda ya tsaya ji tsoron Allah a rayuwarsa shine zai ga kyakkyawan shi Abai da ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik cewa labari ya isa wa Imam Malik cewa sai Ibn al-Musayyabi ya kasance yana cewa ba a son yin bacci kafin a yi sallar isha ba daidai ba ne mutum ya fara bacci a lari bai sallar isha ba ya bari ya isha ya yi baccin haka nan aka ba a son hirarraki bayan an yi isha bayan an yi isha a je a kwanta don a samu a tsaya da daddare mutum ya tabbe ta hira ba ya bi wannan wajen taron hira ya je wancan ya je wancan goma sha biyu ɗaya bidiyon har wajen daya sun zai kwanta bacci kuma kafin a ce ma ya yi baccin asuba ta yi asuba ta yi sannan da kyar za a tashi a yi sallah asuba kaga an tozarta rayuwa an tozarta rayuwa alaysa min al-khusrani anna layaliyan tamuru bila nadin wa tusabu min umri wato to ubaidullah ya hayayi min hadisi ya karbo daga imamu malik cewa labari ya isa masa cewa Abdullahi Umara ya ce yana cewa sallar dare ko ta rana ma sallar nafila ko da daddare za a yi ta ko da rana za a yi ta raka'a biyu ne sallama raka'a biyu ne a yi sallama yana yin sallama daga dukkan raka'a biyu imam malik ya ce shi ne tsarin da muka tarar da malamanmu a kai haka abin yake a wajen in an yi raka a biyu a nafila a yi sallama sannan a tashi gaba ba ba raka a hudu sallama ɗaya ba ko biya da raka a hudu a ce za a yi raka a shida ba su sabanin hanafiya ba da su da yanzu da rana ne a yi raka a hudu suka ce ba a yi kamar sallar da ake yi bayan azahar an kafin azahar wato ai wannan dama raka a hudu ke sallama ɗaya man shara'a كزيده برأيه من شرع كان يصلي قبل الظهر أربعة بلا صلاة بين حال حنك حنفيا wanda ita ce hujjar tana cikin hujjojin sai sa hadisin da ya zo na cewa salatun laili masana ya aiki da shi cewa a shekinan tun da rana ba a faɗa ba ba wai mafumin ba ba sun aiki da mafumi ba don mafumi ba hujja ba ne a wajen su a'a su a zaujen su shi ne tun da aka yi shiru ba a faɗi rana ba to a shekinan ita ba haka hukuncin da yake ba to yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake zuwa da sallar wuce tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bi a sallar wuce Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Shahabin ya karbo daga Umar ibn Zubairi ya karbo daga Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tunje na yin sallah da daddare raka'a goma sha ɗaya a cikin sha ɗayan nan kake raka ɗaya ce wuce idan ya gama yakan shingida bisa ɓarin jikinsa na dama wato nan zuwa nan ne ruwa shi ya haya ta so cewa fai za farkar da ga za su ji hila aibai da sauran wanda suka ruwaito muwa dama haka suka ruwaito amma sauran almajiran ibnu shahadin banda imamu malik to su yanzu sun ruwaito hadisin da cewa in zan Allah sallallahu alaihi wasallam yi wutirin to kuma yana saurarawa sai mai kiran sallah asuba ya zo ya faɗa masa cewa to an yi asuba fa sannan sai ya tashi ya raka a tayin fijiri in ya raka a tayin fijiri ne sai kuma in shingiɗa bisa wato ɓarin jikinsa na dama ko idan alfajir ya keto sannan da yi rakatar alfajir ya ke shingida bisa karkarinsa na dama ba wai bayan wuce ne ba to wato shi da ke shingidar bayan rakatar alfajir sai aka samu sabani yawan a kai tsakanin malamai zahiriyawa suka ce ai wanda ma ke shingidan wajiba ce a wani kauli ma daga gare su wanda ma bai ba ya samu asubar ba an ce manzo Allah in yi raka da bayan nan sai ya ki shinge da ba sannan yake tashi ya zo da ya fita sallah asuba ba Allah kuma ya ce wa ma ata kuma rasulu ba ku duk abin da manzo Allah ya zo muku da shi ku rubo da shi ne sa ta ce wanda ma bai ba ma gaba daya asubar babu wasu wasu ta ce a an so malikawa kuma a zancen da ya fi shura daga nan ta ce ai ma wannan karahiya ce wannan kiɗa karahiya ce saboda kamar neman a ƙara wani abu ne a addini wanda ba a daga cikin sa za su gidan da yake yi su a yanda ruwa ta zo a wajen su bayan ya yi wuturi ne ba wai bayan ya yi raka ta yi wani lafiya min hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga sayyid ibn abi sayyid al-makaburi ya karbi daga abi salama ibn abdurrahman ibn awfin cewa shi a salama ya tambayi aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يا يا صلاة سلم الصلاة نافلة تكي أو رمضان في عائشة تكي Mazala sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yana yin dadi ko a watan Ramadan ko a wani ba bisa rakawoyi goma sha ɗaya raka a sha ɗaya kawai yake da farko yana yin sallah raka a hudu kada ka ce za ka bincike daga irin yadda yake tsayawa kyautata su da tsawaita su ma'ana duk ya kayan da binciken ka ma zai nuna ma to manzo Allah yana kyautata su fiye da haka yana tsawaita su fiye da haka sannan bayan da ya sake yin sallah wasu raka'a hudu kai ka ce za ka yi bincike za ka yi tambaya daga kyan ko tsawon duk irin yadda binciken ka ko tambayar ka za ta nuna ma to yadda manzon Allah yake kyautata su ya fi haka wanda yake tsawaita su ya fi haka sannan kuma ya sallah raka a uku aisha ta ce zai ya rasu lallahi au ashe kai kakan yi banci kafin ka wuturi na ga ka ce da wasu kafin banci su tabbata sun yi wuce amma kuma kai sai na kan ga kayi bancin ba kai irin ba sai ka tashi ne kake wuturin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ke Aisha hakika idanuna su suke bacci wala na bukarbi alhali zuciyata ba ta bacci ko yaushe wato zuciyata a waswata wato zana ma zana ma ainihu bil kalbi ainihu la yanamu lahu da wani lafiya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga shabi ibn urwata ya karbo daga mahaifin sa urwata ibn zubairi ya karbo daga aisha uwar mummunai aisha ta ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah da dare raka'a goma sha uku wannan ruwayar kuma ta zo da cewa sha uku sannan kuma ya sallah bayan ya ji an yi kiran sallar asuba raka'a biyu sauƙaƙa wato yana sauƙaƙa su cewa yana sauƙaƙa su shi ya sa malikawa suka ce ma a ko tura ka a tsaya karantawa fatiha kawai za a karanta wanda sani an malik wani lafiya min hadisi ya karbi daga imam malik to ya karbi daga shabi min urwata mai komawa kare amma harama tabbi sulaimana ya karbo daga harama tabbi sulaimana an kurebin ya karbo daga kurebin wannan abdullahi na abbasin cewa abdullahi abbasin ya ba shi labari cewa shi ya kwana wata dare wurin halinsa yar uwar mahaifiyarsa ita ce sai da suna mai muna mata a nan sallallahu alaihi wasallam ita yar uwar mahaifiyarsa ce yace ni sai na kwanta a faɗin shimfiɗa za ka sallallahu alaihi wasallam kuma da shi da iyalinsa suka kwanta a tsawon shimfiɗa ba za ka sallallahu sallar ya yi mace hatta idan ta safar laila ya da dare ya raba ko ko dab da ce dare ya raba ko ko bayan ya raba da kaɗan sai ya bazala sallallahu alaihi wasallam ya farka ya zauna yana shafe gurgun bacci daga fuskarsa da hannunsa san ya karanta ayoyi guda goma الحواتم ونسوني كرشي سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب sannan ya ce sun magama sannan mazala ya tashi ya zuwa wata salka a rataye ya yi alwala daga salkan ya kyautata alwalarsa sannan ya tashi yana sallah abdullahi abbasin ya ce ni ma sai na tashi na aikata irin yadda manzon Allah ya yi sannan kuma na taho na za daura da shi da za na sallallahu alaihi ya ɗora hannunsa na dama a kan kaina ya kama kunne na na dama ya filwa yana turke ta wato yana turkawa a jikin yaronsa kamar wato ya ne masa kirki na dan bai masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallara raka'a biyu bayan nan ya sake wasu raka biyu sannan ya sake wasu raka a biyu sannan wasu raka a biyu sannan wasu raka a biyu sannan ya sake wasu raka a biyu sannan ya yi wuce ba to raka a ɗaya ne raka a ɗaya ne raka a ɗaya ne raka a ɗaya ne raka a ɗaya ne raka a ɗaya ne ya zama sha biyu idan ya yi sannan ya yi wuce ya dace da wancan ruwa daga aisha cewa raka a goma sha uku yake sannan kuma ya shingida har da kiran sallah ya zo masa sai ya tashi ya yi sallah raka a ce saukaka sannan ya fita ya sallaci asuba da mutane kuma ibn Allah ya min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abdullah Abi Bakarin ya karbo daga mahaifinsa cewa Abdullah da kai su ne maharamata ya shi labari daga Zaid ibn Halid al-Zuhani wato ne yana daga sinadar da suka duba da imam malik wanda sau da yawa imam sai zama tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum biyu mutum biyu ne kawai to amma kamar wannan kaga sinadin ya kai mutum uku tsakaninsa da manzo annabi kada cewa ya ce wallahi zan kula a wannan zan matsa duba da siffar yadda manzon Allah yake sallah yace a taɓa taho sai na tada kai da jirmalin ɗakin da yake ciki ko rumfar da yake ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya yi sallah raka'a bi dubaye dubaye dubaye sannan ya yi sallah raka'a biyu amma tsawonsu ya zo ya sa a cikinsu bai kai kamar rakawoyin biyun da suka gabata ba sannan ya sake wasu raka a biyan su ma dai ba su kai wa'anda kuma suka gabace su ba sannan ya sake raka a biyu su ma ba su ma ba su kai wanda suka gabace su ba sannan ya sake raka a biyu su ma ba su kai wanda suka gabace su ba kuma salla raka ta yi sannan ya sake raka a biyu su ma dai ba su kai wanda suka gabace su ba sannan kuma bayan nan ya wuce ya zama raka'a goma sha uku kenan rakawoyi goma sha uku kenan manzo sallallahu alaihi wa sallama da wa Allah sai da Allah amma